الطاغوت بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين أسكن كسر النبي إلياس ne to kowane annabi aka yi kissarsa za a samu za a faɗi cewa Allah ya tsayatar da shi jama'arsa duka ya halakar da kafirai to in an ce ya halakar da kafirai din nan sai ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin amma banda banda bayin ikhlasi wanda suka yi imani da wannan annabi ba sa daga cikin waɗanda aka halakar an faɗi waɗannan duk inda haka ƙari kisan wani annabi ibadallahi al-mukhlasin wannan kamar da iblisu da yace zai la'ughwiyanna mu ajma'in zan halakar da dukkan yan adam ga illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayinka daga ciki tsarkaka suka tsarkake su ne ba zan iya halakar da su ba to saboda haka in an gama maganan halakar da kafirai sai ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai banda bayin Allah zababbu waɗanda ko iblis da kansa ya ce ba zan iya halakar da su ba to illa ibadallahi al-mukhlasin shi annabi Ilyas ragna alayhi bil akhirin shi ma mun sa masa suna na soyayya a cikin zuciyoyin bayin Allah na ƙarshe wanda za su zo a bayansa za ka ga duk garin garin musulmi za ka ji an ce Iliyasu mala Iliyasu ko Alhaji Iliyasu saboda an wanzar da sunansa saboda yana daga cikin bayin Allah annabawa mukhlisai manzanni wa inna Iliyasa la min mursalin wa da yace wa tarakna alayhi bil akhirin sai ce salamun ala aliyasi wato aminci ya tabbata ga aliyasin akwai kirawoyi da dama aliyasin wanda na karanta yanzu shine muke karanta mu akwai iliyasin a littafin ibn mas'udin ma darisi yake karantawa aliyasin to anan malamai sun yi maganganu da dama sun ce aliyasin shi tun da aka ce wa tarakna alai fil akhirin to maganarsa istarsa ta ƙare to daga nan ba za a sake faɗin wani annabi a ce masa kamar yadda aka faɗa annabin da Musa da Haruna a gama kissar annabi Nuhu aka ce salamun ala nuhin fil alamina salamun ala ibrahima salamun ala Musa to daga nan salamun akan wani annabi ya tsaya akan nan to daga Musa wa Haruna to kissar annabi Ilyas in ta tashi to ba za a ce salamun ala Ilyasa ba ko da ke an kira iliyasin a wata kira'a domin za a faɗi annabi ludu a nan gaba ba za a ce salamun ala ludin fil alamina ba za a faɗi annabi yunus a nan gaba ba za a ce salamun ala yunus fil alamina ba a can gaba daya dukkan manzannin gaba daya su ɗari uku da goma sha uku sai ce wa salamun alal mursali to tun da yake haka ne wannan ali yasin din nan ana nufin annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam saboda an ƙare wanda aka yasin wal qur'ani hakim innaka laminal mursalin innan wanda aka ce salamun qawlan min rabbi rahim wanda shi kadai ya irin goma wannan to shine yanzu kana sa don ya zama karshe salamun ala ali yasin wato babban mutum an an ce ali za a ce za a wato ana nufin zatin sa sai a ce alihi salamun ala ali yasin tabi adam wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran al alamin kuma adkilu ala fir'auna shaddal azabi sai fir'auna kada azaba a bar fir'auna ba saboda haka sai fir'auna ake nufi da jama'arsa to nan annabi kenan sallallahu alaihi wasallama aka ce salamun ala ali yasin sallallahu alaihi wasallama
إنا كذلك نجزي المحسنين inna kazalika najzil muhsinin to kofa fa abu ita ke kun ji annabawa sai Allah ya yi musu kirari ya yi musu kirari ya ce ya sa musu farin jini da soyayya a cikin mutanen da za su zo daga bayan su an wanzar da kirarin su to duk mutumin da yake so shi kirki mutumin Allah ya shiga cikin wannan to hanya fa tana buɗe inna mu in ji Allah kazalika najzil muhsinina haka muke saka duk wanda ya kyauta za mu kyauta masa duk wanda ya bi irin hanyar su ya gyara zuciyarsa ja'a salim ya gyara zuciyarsa ya dogara da Allah nan an buga ayoyi ne annabi Ibrahim da ɗaya amma aka ce yanka shi bai yi taraddadi ba bai roƙi Allah ya sauwaƙe ba bai yi tabi ya danna masa wuƙa kawai zai yanka shi hakika kowane mutum namiji ya kamata ya dogara ga Allah ya sallama wa Allah duk abin da Allah ya umarce ku yangar annabi Ibrahim uwar wannan da ta ce tun da Allah ne ya ce a yanka shi na yadda a yanka shi ta mace ya kamata ta sallama wa Allah ta sallama kaddaran Allah ko yayi daɗi ko ba daɗi kamar yadda wannan saurayi annabi ya ce ya yadda ya batu almatu mar duk abin da Allah ya ce kayi da ni kayi da ni ko da yanka ne ya yi to ya kamata kowane matashi shi ma ya zama ya sallama wa Allah kamar haka iyakar duniya kenan daga dattijo wato namiji mace sai matashi to duka an buga misali da su don mutane su sallama wa Allah in suna so su shiga cikin wannan karafka to saboda haka aka koyaushe aka yi kira ce to hanya fa tana buɗe inna mu kazalika yadda muka saka waɗannan manyan bayin mu yadda muka saka musu kazalika yajil muhsinina haka muke saka duk wanda yake wata zamu yi mata
إنه من عبادنا المؤمنين min ibadina almu'minina yana daga cikin manyan bayin mu mu'minai annabi yana ce ana awwalul mu'minina shine awwalul abidina kulin kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidina ana kuna awwalul muslimina awwalul mu'minina shine farkon bayin sallama shine farkon musulmi wajen Allah shine farkon mu'mini wajen Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon annabawa shine farkon manzanni shine karshen annabawa shine karshen manzanni sallallahu alaihi wasallam wajen aikowa amma
وإن لوطا لمن المرسلين wa inna lutan lamina mursalin haka kuma annabi ludu shi ma yanni wanda suka sha wahala a cikin manzancin su zaka ji kissarsa kaɗan anan kamar yadda ka ji kissarsa da yawa a cikin suratul hijri da suratul arafi da da suratul shu'ara'i wa in yudan lam yalmur sanin cikin manzanni إذ نجيناه وأهله أجمعين linnajjanahu wa alahu ajma'in illa ajuz إلا عجوزا في الغابرين a katunan kissocin da muka yi maka da na na annabi ludu da shi ولما جاءتنا لوطا في ابي مضاوع زرعا فقال هذا يا ابن اسيب وجاءه قوم يرؤون اليه ومن قبل كانوا قال يا قوم هزوا كرشم وجعل جعلنا اليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل ai ga kisan tawon kisan ta dai yadda aka turo mala'iku suka fita gidan annabi ibrahim suka masa albishir suka iso gidan annabi lulu din a garin su mutafikat sannan samari a shararai masu sun ga samari kyawawa ba sani ba ashe mala'iku ne sannan da suka zo za su musu mugun aikin da suka saba su su kafar annabi nuruddin to sai yana ce fi zaifi ku ji tsoron Allah kar ku ta ni cikin baki na ku ji tsoron Allah sai sai su samari suka ce ya lubu inna rasul rabbi mu fa mala'iku ne kar ka damu dan yasiru ilayka ba za su iya yi maka komai ba faɗa masu na ayyunan fa zuqa zabi sai suka busa idan duna suka makance tukuna aka soma karin kumallo da waɗannan suka bubbusa idan duna suka makance kamun asubahi to har lokacin azuba aka zo aka kifa cikin wuta a bismillah
إذ نجيناه in najjana mun riga mun- mun- mun tsiratar da shi wa alahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin lokacin halakar wanda da shi da ƴaƴansa mata da wanda suka yi imani da shi to min fasir bi alika bi jittin min al-layl wa la yattabi minkum ahad illa imra'atak innahu musiba ma asaba da mustabah alaysa suhu bi qarib sai eh, to abinda zaka yi ka bar garin nan da daddaren nan da kai da mutanenka da wanda suka yi imani da kai ka fita ka bar garin nan a kada asubahi ta same ku a garin nan za mu harakar da ba sai ce har asuba sai ka ce ai ruwan ai ba nisa asubahin ai ba ni alaysa su bi qarib shikenan aka zo aka harakar da su da asuba din abin da matarsa matarsa kam da yake kamira ce to ita kam ta fita amma da aka fito din aka ce to ta waiwaya sai aka ja ta ta je garin ya kibe duk da ita a can a wata kisa an ce a ta yi ta ce ta yi mantuwa za ta koma sai ta koma sai aka ɗauki garin duk da ita aka kifar duk da ita ثم دمر الآخرين sai muka halakar da sauran sun madammarna al'akharin sai muka halakar da su sauran kafiran annabi ludu din إنكم لتمرون عليهم مصبحين wa innakum latamurrun wa bil-layl afala taqilun wa innakum ku qurayshawa in an muku kisa annabi nuhu ba ku san inda yayi zamani ba ba ku san lokacin da yayi zamani ba haka annabi hudu haka annabi salih amma annabi ludu kam ai kuna bi ta garin su kullum safe da yamma da tamurruna alai musbil wani lokaci kukan bi ta garin da safe wani lokaci kukan bi ta garin da yamma da daddare kenan kuna ganin yadda aka yi da garin dai an kifar aka bar garin yanzu akwai wani wani wani dan karamin kogi mai tsananin wari mai muni shine alamar wurin garin dan kogi mai wari mai tsananin muni shine alamar garin kuna bi ta wurin kullum ai in za ku sanan kuke bi in kuna dawa ba sanan kuke bi ai kuna ganin abin da ya same su abala ta ki ba ku yi hankali ba
يونس لمن المرسلين wa inna yunus lamin al-mursalin haka kuma annabi yunus shi ma yana daga cikin manzannin mu inji Allah Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam idza baqa إذا الفلك المشحون idza baqa ila al-fulk al-mashhun annabi yunus yayi wa'azi wa mutanensa yayi wa'azi wa mutanensa waɗansu su ya suka yadda wani suka ki wanda suka ki sai yayi musu alƙawari in an kifa Allah zai kawo azaba Allah zai kawo sai sai ya faɗi lokaci to lokacin yayi azaban ba ta zo ba kuma sai suka tsorata da suka tsorata shi annabi Yunusa sai lokacin da ba a riga an masa umurni ba to su ku annaba ba abin da suke yi sai abin da aka ba su umurni ya bar gari ba tare da an masa din ba sai azaba ta zo sai mutanen garin suka taru suna ihu Allah ya yi mana ihu ina annabinmu Allah ya yi mana ihu ina annabi falaula kana qaituna mana فنفى إلى يونس لما آمنوا كشفنا من عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين har Allah yana ce ina ma da duk kafiran duniya sun zama kaman kafiran annabi Yunusa suka azaba fitowa suka suna ce Allah mun tuba ina annabin mu Allah mun tuba ina annabin mu sai suka tuba sai Allah ya yi musu wannan azaba ba ta sauka a kansu ba amma annabin su ya riga ya tafi da ya tafi tun da yake wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan najra alayhi fa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراه مذموم فاتبعه ربه فجعل من الصالحين sai ya je yana tafiya sai ya tadda kogi ya shiga jirgi da ya shiga jirgi sai jirgi ya tangal tangal da ya tangal tangal sai shi mai jirgi ya ce ni sha'ani na a aure yake irin wannan abu in ya faru to akwai wani mutum wanda ba yarda dai ba ya shiga jirgi na sai aka ce wane ne wane ne sai aka ce shi annabi Yunus ne ja to zai wuce ni ne wanda na fito ba izini a wata riwaya ko aka ce ayi ƙuri'a ko ko a shi din ma da yake shi ne aka ce a fita to da aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta kama shi sai aka ce to a ɗauka a jefa shi a ruwa sai aka ɗauka sai aka jefa shi a ruwa da aka jefa shi a ruwa sai kifi ya haɗe shi da ya haɗe shi shikenan sai kifin yana bin jirgin yana bin jirgin jirgi ya isa a wani ƙauli da yake riwayoyi ne riwayoyi ne to aka ce kifin ya yi yawo da shi ya yi yawo da shi da ƙarshe sai ya tofar da shi a fili a bakin kogi amma a fili inda ba inuwa fadabazza fil ara'i ara'i wato uriyan ƙasa wanda take wato dirararta ba ganye ba ba ciyawa ba shikenan an ce ya yi kwana uku a cikin cikin kifi a kwana bakwai a kwana arba'in duk dai ya daidai da a cikin ki- a cikin cikin kifin har ya canja masa kamanni a cikin kibiti ina ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shehu ke cewa wa aina allazi naja masjiduhu alhutu yace wa aina uduwan min za wa aina kalimuhu wa aina allazi naja masjiduhu alhutu idan an ce waɗansu annab suna ganawa da ubangiji ne a gindin dutse ko a gindin bishiya mina shajarta an ya musu turi sina waɗansu ko suna gana da Allah can cikin kifi to ni annabi na ya je inda ba komi ba kowa a ha hutu can ne ya yi usuli ba ba a hutu ba to an tambayi wani malami aka ce masa me za ka dogara da shi idan masu cewa Allah yana kan al'arshi idan waɗansu ce Allah yana ko ina kai me za ka dogara da shi ka yarda da abin da aka ce Allah yana ko ina ko kuma Allah yana kan al'arshi sai to ni dai abin da dogara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dukkan halitta gaba daya ya je ya gana da Allah annabi Yunus kuma sai da yayi ƙasa ya wuce ƙasa ya wuce cikin kifi a kifi matan cikin kundun kifi muka je na magana da Allah ta yana ce la ilaha illa anta babu sarki mota sai kai yana tare da Allah can cikin duhun kifi la ilaha illa anta ashe kenan Allah yana ko ina har cikin kifi ana samun sa a cikin kifi ana ganawa da shi a cikin kifi kifin na sai zan shine masallacin tarbiyan annabi annabi Yunusa ayyuhal ladina ja masjidul hutu ina ce la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai ina tare da Allah kenan subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin na zalunci kaina tunda baka yi mini izini ba na fito na bar mutane na
فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين sai aka yi ƙuri'a fakana sai ya zama mudahari a cikin a cikin wanda suka fadi a ƙuri'a sai ƙuri'a ta kama shi aka jefa shi a ruwa فالتقمه الحوت وهو مليم bal taqabahu alhut wa huwa mulim nan da nan sai kifi ya haɗiye shi ya riga ya yi aikin da za a zarge shi wato laumu ya riga ya yi aikin da za a zarge shi a kansa tunda yake ba masa izini ba ya fito ya bar mutanensa
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يكون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث فلولا أنه كان من المسبحين بعدن دي النبي يونس يا زما daga cikin masu yin tasbihi yana ce la ilaha illa anta kuntu minaz zalimin subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba lalabisa wallahi da ya zauna fi batnihi a cikin cikin kifi ila yau yuqasuna har zuwa tashin kiyama da kifin ya zama maimakon ya zama masallacin sa da ya zama kabarinsa kenan da bai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
فنبذناه بالأراء وهو سقيم tun daga ƙarshen yasin da aka wa in eh, eh, in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin wato ana jawo hankalinmu ne cikin yin zikiri ana jawo hankalinmu wajen yin zikiri da yin tasbihi musamman da aka shiga wannan wasafati safafa zajiya da fataliya ta zikira din nan maganan jawo hankalin mutane duk mutumin da yake so ya zama cikin eh, mukhlisi ya zama mukhlisi min ibadin al-mukhlisina ko min ibadin al-mu'minina ko inna kaza najil to lalle ya rike zikiri ya rike zikirin Allah nan da shi bayin Allah suka ga wani abu annabi Musa yana cewa Allah ka karfafi wannan manzancin nan ka karfafe ni ka taimake dan uwana Haruna ka karfe mu da shi kai mu sabbiha kaseeran wa nazkuruka kaseeran don mu samu damu mu maka zikiri da yawa inna kunta bina basira to da yawan zikirin nan bayin Allah suka zan wani abu mutan da da zikirin nan mutanen manzon Allah suka zan wani abu duk wanda yake so ya zan wani abu a wurin Allah to ya zikiri da yawa Allah ya ce wankurullah kasi tuflihuna ku zikiri da yawa don ku samu babban rabo komi Allah ya masa lissafi ya yi masa lokaci hana har sallar na akwai lokacin da aka hana yin ta in kana da janaba ba yadda kai sallah sai ka je ka yi wanka to akwai lokacin da aka daka zikiri da lissafi ba lissafi da tsarki ba tsarki da tsaye a tsaye a zaune ala kulli halin allazi yankuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba don ainihin ai ubangiji Allah a cikin zikirin ma yayi istighfari wanda yake maganin zunubi yayi istighfari wastaghfiru innahu kana tawwaban zikirin lalle la ilaha illa ita ce shugaban dukkan zikiri fa hiya afdalu wujud fashghal biha al-umra tafuz biz-zukhri la shine shugaban dukkan zikiri amma subhanallahi ma zikiri ne astaghfirullah ma zikiri ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma zikiri ne abin da ka ambaci Allah da shi dai sunansa zikiri amma babban su shugaban su la ilaha illallah Muhammadur rasulullah alhamdulillah ma zikiri ne amma da ce a gaba ran da zaka musulunta duk kalmomin da ka kawo ba za a yadda ba sai wannan kalmomi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah da yin zikiri wazkur isma rabbika bukratan wa asila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi annabi yake gaya wa haka mu ma muka shigo ciki istighfari ubangiji ya yi shi ne musamman don masu zunubi amma yana da amfani wajen guda goma sha shida banda ma zunubi da don zunubi kadai ne Allah ba zai tilasta manzon Allah yin istighfari nan da yawa ba a'a saboda shi istighfari ubangiji ya ce inna lillahi wa tawabina Allah yana son masu tuba a cikin waɗanda Allah yake so waye shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dole shugabanci istighfari a cikin istighfari ubangiji ya ce waskuru ya ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna ya ku mu'mina gaba ɗaya bai rage kowa ba kowa ya tuba mini to tun da yake bai rage kowa ba waye shugaban mu'minai annabi Muhammadu ashe kenan dole ya shugabanci istighfari wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna yace la'allakum tuflihuna in kun yi istighfari nan za ku samu babban rabo waye shugaban masu babban rabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe dole ya shugabanci istighfari Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaika muzzalimun duk wanda ba istighfari baya tuba to azzalimi ne to ashe annabi wannan sunan ba zai dace da shi ba saboda haka dole ya shugabanci istighfari kuma an ce mu bi shi laqad kana lakum fi rasulillahi izzatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira duk wanda yake son ya samu kyakkyawan abu ya shiga aljanna to yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zikiri zikiri mai yawa wa zakara Allah kathira saboda zikirin ne da tasbihin ne ma aka kawo nan kissar ta annabi Yunus alaihi salam فإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الهود ومليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه وسقيم نن da nan sai muka sa kifi ya amayar da shi a fili a fili ga jikinsa ya riga ya daɗe baya jin rana baya jin iska to yaya za a yi kuma an jeho shi a filin rana jikinsa ba zai iya jurewa ba ya zama kamar jikin jinjiri to
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه sai muka tsiran masa da shajaratan itace min yaqin daga duma shi ainihin duk abin da yake tsira wanda ba ciyawa ba laraba suna iya kiransa kamar an ce min yaqin abin da yake abin da zai tsiro ya kwanta a ƙasa wanda ba zai tashi sama shine yaqin wato katsana mai zama a ƙasa mai zama a ƙasa Allah tsiran masa duma saboda ganyen duma ko kabewa ko ko kankana sune dukan su waɗannan yaɗin ne saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi cikin abinci yana son goji abubuwan nan da ake yana bibiya yana ci sai aka ce ya rasulullahi kana son a goji din nan wato abin kabewa nan ce ai shine ibn Musa yana nake son sa to manyan ganyayen nan na kabewa sai suka rufe annabi yunusa shi kuma kuda bai cika so ya sauka akan ganyen kabewa ba don kada kuda ya damu sabon jikin nan nasa wanda ya fito sabo din nan sai aka suro masa akuya yana shan nononta har lokacin da jikinsa ya ya sha iska ya tsantsabe ya kankame yayi karfi وأرسلناه إلى مئة ألف يدون وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيد وأرسلنا من أي كيشي إلى مئة ألف زواج جماعة جماعة دبو دري أو يزيدون كوما يزوسون في هكا نن القرآن لت- بلسان عربي مبين yana mag- yana yin magana da larabci ne to larabci ko maganan mutane ne amma qur'ani maganan Allah ne ya zama larabci to dole wani lokaci sai riko ya shigar da magana irin na mutane mutum ne wanda bai san lissafin abu zai ce wai wannan abu zai kai zai kai dubu ɗari ko amma Allah ai ba zai ce dubu ɗari ko fiye ba don ya san abin da ya fi din da sai ya faɗe shi a yanke amma tun da ke larabci ne sai ya koyi sai larabci ya koyi koyi larabcin mutane mi yati alfin aw yaziduna dubu ɗari ko ma fiye bai faɗi fiye din ba
فأ- bismillah فآمنوا فمتعناهم إلى حين fanu famattanahum ilahin nan da nan sai suka yi imani famattanahum sai muka jiyar da su daɗi wato muka ba su iskar shaƙa da ruwan sha a nono da abinci da nama da abubuwan jin daɗi har zuwa lokacin mutuwarsu shine wattanahu ilahi ilahi dalil
فاستفتهموا ألربك البنات وله البنون fastaftimu alirabbikal banatu wa lahumul an dawo wajen qurayshawa kafiran manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da suke da ake shan wahala da su tare da su sune cewa Allah yana da ‘ya'ya amma dukansu mata ne sai su ne mala'iku ana so su rabu da wannan ƙarya na biyu in an mutu za a tashi su yadda in an mutu za a tashi wannan ana shan wahala da su na uku cewa annabi manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi wannan ba su yadda ba ana ta wahala da su na hudu cewa wannan alqur'ani daga Allah yake ba waka bane ba sihiri bane ana shan wahala da su kuma maganganu an an kore maganan cewa ah, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ah, mai waka ne Allah ya kore wannan ma dan nashi rawan babila inna lillahi zikrun wa qur'anun mubin kuma an kore maganan cewa yanzu an iso kan za a mala'iku da suke cewa su kafaran maka ƙurashawan ƙauye banu juhaina da sauransu da suke cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma mata ne Allah na ce ya rasu ka tambaye fasdabtim ka tambaye su ali rabbika albanatu wa lahumul banun su abinda suke so ‘ya'ya maza wa za bu shira adun bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhu muswadda wa huwa kazim ya taware min alƙawmi min su ma bushira bi in an ba mutum albishir matarka ta aihu me ta samu daga an ce mace to sai fiskarsa ta lalace ta canja bakin ciki ya dame shi wai don me aka ta masa mace in ma kwananta ya kare zai je ne ya tona rami ya bunne ta don ba sa son aihuwan ƴaƴa mata suna suna bunne su da rai ala haka ne innahum su wa'annan kafirai min ifkihim daga ƙaryarsu ne yaquluna walau innahum lakazibuna daga ƙaryarsu ne suke cewa Allah yana da ɗa to ƙarya suke Allah ba shi da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai aihu ba a aife shi ga Allah wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ya kore maganan aihuwa aihuwa ai sai wanda yake da jiki irin na dabbamu wanda kuma shi ma aihuwarsa aka yi to shi ne zai aihu saboda kada irinsa ya ƙare kada zuriyarsa ta ƙare irin dabba ko dabbaci ko ta hawa ko mutum ɗin idan baya aihuwa to irinsa zai ƙare to saboda haka ne yake mutum ko yana neman aihuwa saboda bakin ciki zai dame shi in yaga hatsi ya tso bai aihuwa din nan wa zai rike masa gida in ya mutu wa zai rike ya mutu wa zai taimake shi in ƙarfinsa ya ƙare wane ne zai ɗebe kewa da shi wa zai tsaya masa cikin harkokinsa to irin samun yan adam suke neman aihuwa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala azaliyun abadiyun lam yalid wa lam yulad shi ne na farko wanda farkonsa ba shi da farko ne wanda ƙarshensa ba shi da ƙarshe shi ne zulquwatil matinu mai ƙarfin da baya bukatan a taimaki ƙarfin da wani abu ai ko dutse ƙarfinsa ba bukata a taimake shi da wani abu balle ƙarfin Allah in ya tsufa ɗansa zai kama mulki subhanallah Allah ba shi da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda haka babban muguwar magana a duniya babu kamar a ce Allah yana da ɗa sai sammai in sun ji wannan muguwar magana sai su kamar za su kekkece don tsoro da bakin ciki ƙasa ta yi kamar za ta ɗaɗɗage duwatsu kamar za su dandake in dai aka ce in an faɗi sunan cewa Allah yana da abin da yake faruwa kenan ba don Allah ya riga ya rike sama inna la yumsiku samawati wal ardi an tazula ba to da dai duk lokacin da aka faɗi cewa haka din ya kadu samawati yatafaqqarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da aure rahmani walada saboda haka ne ubangiji ai ba ta dace da shi ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan wata ran muna cikin jirgi jirgin kasa lokacin da ake da jirgin kasa nan Najeriya sai muna zance da mutane a cikin su akwai wanda ba musulmi ba sai aka yi maganan sai suna magana kan maganar cewa Allah yana da da sai nace to jama'a Allah yana da ɗa, ko ni ɗin nan ɗa ɗaya zai ishe ni balle Allah, ni ɗin nan yanzu ɗa ɗaya zai ishe ni balle Allah, kuma Allah zai yi ɗaɗin shekarun dubban miliyoyi marasa iyakan nan duk da ya yi su sai alif da ɗari tara da kaza da suka wuce ne zai aihu, kuma ya aifi ɗan guda ɗaya, Yahuda su kashe masa ɗansa akan yadda kuke cewa, ya ƙyale Yahudawan ko bai sake aihuwan wani ba, anya wannan gaskiya ne kuwa? shi dai Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to wai in Allah yana da da wace matar suka haifi dan to ba sa fitowa fili su ce uwar Isa matar Allah ne ba sa ba sa faɗin haka to sai na kure su dai kaman kurewa hakan nan da hujjoji sai wata mace wanda bata san dawar garin ba ce ai an an aro cikin na na Maryamu ne aka sa Yesu a ciki nace uwar gida ni dinnan in za a aihu cikin asiri zan aihu ba wanda ya sani amma Allah in zai yi ya ji anguwa ya roƙo cikin wata mace tukuna ya aihu ha ba uwar gida lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa innahu lakazibuna ƙarya suke yi Allah ba shi da ɗa ko namiji balle mace balle mata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda ya taɓa yin ƙarya a duniya kamar wanda ya taɓa cewa Allah yana da ɗa أصطفى البنات أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم تحكمون أصطفى البنات على البنين to shi Allah kaman kuma in an ce a baku zabi sai ku ce ke so ba mata ba to shin Allah shi kenan a istafal banati shine ya zabi ya ƴaƴa amma mata alal banina ya bari ƴaƴa maza malakum me kaifa tahkumun in mugu hukunci kuke wannan abinda ba ku so sai ku yaba wa Allah Allah bai aifi da namiji ma balle mace balle mace ba mata bane ko ba ƴaƴan Allah bane Allah bai da afala tadhakkarun me yasa ana yi muku wa'azi ku kafiran Makka ba za ku wa'azantu bane Allah ba shi da ta am lakum sultanun mubin am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja ne wanda za ku nuna wa mutane an taba aiko wani annabi kamun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo muku littafin ina hujja bayananniya
fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin in kuna da wata hujja rubutacciya daga Allah ya taɓa zuwa muku da wani littafi wanda yake cewa Allah yana da ɗa to ku kawo littafin in gaskiya ne fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin ku kawo فَأَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وجعلوا بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إن سنتي ركا سنتي ملائكو آيان الله نيماتا to a kenan dangantaka tsakanin Allah da mala'iku wannan fassara kenan fassara ta biyu kafiran sun ce wai a shaidanu to irin maganganun su ne na kafirai yana da wuyan faɗa amma dai ta har lama kun ruwan kabira Allah ba shi da Allah ba shi da ɗa bai aihu wato aljinnatu anan mala'iku abinda ido baya gani an yanke ido gabarinsa shine jinna saboda haka kiran jinjiri janinu jam'in sa ce a jinnatu wato abubuwan da ba a gani yana ɓoye to su ne dai waɗanda ba a ganin mala'iku suna bayan annaba tare da su abokan zaman su ne ba a ganin su ana ganin annaba suna da jikuna aljanu suna bayan mu mu ɗan adam muna tare wuri ɗaya darajar mu na gaba darajar su na baya ba su da annabi sai an aiko annabin mu su samu su sabu suna bayan darajar suna bayan darajar mu saboda haka ne ma ake cewa in kaga malami yana neman aljanu ya aiki da su ya koma baya kenan ai malafi ya kamata ya gaba ba baya zai yi sabon sabon aljanu ba ba baya zai koma wajen sabon aljanu ba gaba zai yi wajen sabon mala'iku wanda suke bayan annaba mala'iku suna bayan annabawa jikkuna ne wanda ba a ganin su annabawan ne kowannen su da annaba da mala'iku suna wurin Allah ne innal ladina inda rabbika la yastaghfiruna wa yusabbihuna wa lahu yasjuduna su mala'iku kenan innal muttaqina fi jannatin inda malikin muqtadir suna tare wajen wajen Allah da mala'iku da annaba mu ko muna tare da aljannu anan a duniya amma darajar mu ce a gaba daya to su kuma shaydanu suna tare da kafirai kafirin yan adam suna tare da su su shaydanu to saboda dukkan su gabaki da jikkuna ne to a iya cewa shaydanu aljanu a iya kiran aljanu aljanu mala'iku ma a zumunta tsakaninsu misali kaman kabila ɗaya amma wannan kabilan wannan ya musulunta amma wannan bai musulunta su ɗaya su su iri ɗaya amma waɗannan kafirai waɗannan musulmi to tsakanin mala'iku da aljanu kenan wato bambancin su su bayin Allah ne zababbu aka kyautata su amma suna da zumunta kaɗan saboda ba a ganin waɗannan waɗannan ma ba a ganin su kamar yadda tsakanin aljanu yake da shaidanu waɗannan kafirai ne waɗannan musulmi ne wajalu bainahu bain sun sanya dangane tsakanin Allah da mala'iku a a walaqad alimatul jinnuna ai mala'iku sun riga sun san su waɗannan kafirai za a halartar da su a wurin azaba ta irin magana da suke faɗa su mala'iku sun san haka kuma idan aljanun ne suke nufi ko shaidanun ne suke to su shaidanun da aljanun kafirai su da kansu sun san za su halarci azaba سبحان الله عما يصفون subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga ayin talikai ga barin abin da kafirai suke sifanta shi da shi ko abokan tarayya a jihar lalata ilahan wahidan wato ko abokan tarayya ko yana da ɗa yana da ƴaƴa mata duk abin da suka sifanta wa Allah wanda ba sifofinsa ba Allah ya tsarkake ga barin waɗannan abubuwa ba a dangana masa ɗa ba a dangana masa ƴaƴa mata ba a dangana masa abokin tarayya ya tsarkake gabarin waɗannan abubuwa suna nesa da shi yana nesa da su.
إلا عباد الله المخلصين Kada Allah il mukhlasin wa laqad alimat al jinnatu innahum lamuhdaruna aljanu sun sani lallai za a halartar da kafiran nan na laraba cikin azaba cikin wuta amma banda ba mukulisai wanda muke maganar su kullum cikin wannan sura din banda su fa wannan azaba ba illa ibadallahi al mukhlasin فإنكم وما تعبدون ما أنت عليه بفاتنين إل- إلا من هو صال الجحيم إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو سال الجحيم ku waɗannan kafirai da ku da dodannin da kuke bautawa ɗin nan ko dodanni sassakakku ko ƙe- ko ginannu ko dodannin shaiɗanu ko dodannin aljannu ko dodannin mutane ƙatti wanda za ku- za su sa ku ku yi musu ku yi samu bukata su hana ku bautan Allah dukkan su dodanni ne dodo ta sakakke ne ko dodo shedan ne ko dodo kerarre ne ko dodo mutum ne wanda ka mai da shi ko sabon Allah in yasa ka za ka yi don ya ji daɗi ko wani irin bautan Allah zai iya hana ka don ya ji daɗi to ya zama dodonka to duk abu da ku da waɗanda kuke bautawa na dodanni fa innakum ta'abtum alayhi fatinin ba za ku iya fitinan kowa ku ja hankalinsa zuwa bata ba illa man yimi sai wanda da can ma an riga an rubuta shi mai konuwa ne a cikin wuta a cikin ummul kitabi wato akwai mastalis mutane yana rubuce a wurin Allah shine ummul kitabi kowane mutum sunansa yana rubuce wannan mutum wani dinnan dan wani jikan wani zai je duniya a lokaci kaza rata kaza shekaru kaza zai yi a duniya da watanni da da kwanaki da mintoci amma a cikin lokaci zama kaza zai zama musulmi har zuwa lokaci kaza amma lokaci kaza zai zama kafiri daga baya zai juye ya zama musulmi ko ya mutu yana mutu ko ko a daga baya wajen mutuwa zai juye ya zama kafiri duk yana rubuce a cikin ummul kitabi wani kuma a- yana rubuce ne yana musulmin zai zo duniya ya rayu yana musulmi ya mutu yana musulmi Allah sa da mu wani kuma yana rubu- yana kafiri zai zo yana kafiri zai rayu yana kafiri zai mutu yana to shine Allah yake gaya wa kafiran badda mutane da kuke yi kuna hana su bin Muhammadu kuna bata sunansa to din nan dama ai a wuri na batattu ne yan wuta ne ba wai kun mini banna kun raba ni da bayina bane amma dama can haka na rubuta to saboda haka kowane abu a rubuce yake abin da yake rubuce din nan na can ummul kitabi in lokacin sa yayi zai fito ka gani gashi mutum yana nan a musulmi lokacin da zai zama kafir in ya zo sai ya juye lokacin da zai zama musulmi sai ya juye to Allah ya sa mu samu kyakkyawan cikawa da imani a shehu tijan lokacin da ya kaure ya koma fas to ubangiji yana so ya bayyana shi mutane su san shi to sai ta- ta sa wani mutum yayi sallah sai ya mance jakar kuɗinsa sa da ya manta jakar kuɗinsa ya yi ta yawo ya yi ta yawo inda ya yi alwala da inda ya zauna duk yana neman kuɗin bai samu ba ya dawo inda ya sallah zai duba bai samu ba sai wani mutum yana zaune a masallaci ya ga hankalinsa ba ngala lafiya kake yawo a masallaci kana dudduba wani abu wani abu ne ya faru to wallahi jakar kuɗi na na yar inda na yi alwala ne ko wani wurin da na je ne na san na zo nan dai na yi sallah ko nan na yar ban sani ba shi na yake ta yawon nema sai ce jakar taka ya kan ka daure da wani irin tsuma mai kama ya ya faɗa sai ya daga cinyarsa sai ya daga jakar ce wannan ce ce ita ce to ga kayanka sai ce kai dinnan wallahi dan aljanna ne kai dinnan ne in kai baran aljanna bane mata da ta zaku uku sai ya je yana gaya mutane ashe har yanzu da yan aljanna a duniya ashe har ya kunji kunji kunji gaje ai to ai ka fara cikin wani bala'i matar ka ta zaki uku banda Allah ya san dan aljanna ai ka fara wani bala'in ko matar ka ta zaki uku banda Allah ya san dan aljanna kai ta yawo duk malamin da aka tambace banda Allah ya san dan aljanna sai aka ce ka je wajen bakon nan mana da ya dawo daga Abu Sangun Abul Abbas Nafas Ahmad Tijani yaje tambaye sai rike matarka ba ta kuma ko daya rike matarka shikenan sai ya koma rike matarsa sai aka ce ya halatta haramu ai karasa wajen sarki aka yi karasa wajen sarki Suleiman ga wannan ya halatta haramu ya saki matar shi ga uku kuma ya zauna da ita sai ya faɗi dukkan magana yadda take to kai ina ka samu malamin da yace maka halalle yace malami na samu shine wane wane a je a kira shi tijani aka kirawo shi aka tara malamai aka mai da magana to kai malami ina ka nassin da duk waɗannan malamai ba su samu ba ka halatta wannan mutum matarsa wanda ya sake ta uku yace a Qur'ani ya to karanta sai ya karanta musu amma man famma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawi duk wanda ya ji tsoron Allah ubangijinsa ya hana zuciyarsa abinda take so ya hana ta son zuciya wannan ya zama dan aljanna alqur'ani ne karanta shi kenan sai aka ce nan gaba dukkan abin da ya gagara ku tambayi wannan malami saboda duk in sun gagari malamai ake kai wa shehu tijjani saboda haka ake kiran amsoshinsa gwalagwalan ma'anoni jawahirul ma'ani to saboda haka a lokacin da mutum yake aikin kafiri to a lokacin kafiri in ya mutu a wannan lokacin dan wuta ne a lokacin da mutum yake aikin aljanna mumini to a lokacin shi mumini ne dan aljanna in ya mutu a wannan lokaci shi dan aljanna ne to shi shi abin da ya gani kenan ba a tambaye shi karshen sa ko me zai zama a'a a yanzu dai shi dan aljanna ne domin ya ji tsoron Allah ya hana kan ya hana zuciyarsa abin da take so kowa yana son kuɗi in ya danne kuɗin nan dai wannan mutum ba zai gane ba me yasa ya fito da kuɗin nan tsoron gamuwa da Allah ya hana zuciyarsa to ya zama dan aljanna kenan amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa وما من إلا له مقام معلوم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن السافون وإنا لنحن المسبحون سورة ذات قاري كنان تاكوما باي والسافات سفا وأنن آيوي كان سكا سوكا كسر عند سكي فتوى سدرة المنتهى منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا كنتي bayan ya yi na filfilinsa a Ka'aba yana kwance a filin Ka'aba kofar ɗakin ‘yar uwarsa Ummu Hani'in domin lokacin Ka'aba gidajen mutane daga gidajen mutane ake fitowa sai a zo wurin mala'ika Jibril yazo ya sami shi tashi Allah yana kiranka tashi Allah yana kiranka ya tashi daga bacci sai ya kawo masa buraka sai ya hau ana tafiya ana tafiya ko da yake ba Isra'ila da Miraji muke yi ba za mu za mu aika min na ilalo maqam malumun din aka je aka tara annabawa gabaki ɗayansu wanda suke da rai kaman Iliyasu kaman Isa kaman Idrisu wanda suka mutu duk aka gayyace suka duk irin jikinsu na duniya za a yi taron karɓo sallah aka yi taron karɓo sallah annabi yayi sallah da su Allah ce tambaye su duk abin da yake so tambaya aka wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai aka je sidratul muntaha daga nan sai jibril ya samu sai annabi ce yaya magana tafiya ya na illa lahu maqamun ma'lum mu mala'iku kowa ya san inda iyakarsa take ya san inda aka ajiye shi kaga nan ban taba wuce nan ba nan ne na sai da zan wuce nan kaman kaurin gashi na na ƙetare iyakan da aka yi mini kenan mu kuma mala'iku ba ma ƙetare iyaka to daga nan sai aka kawo rafraf sai ya kece hujubai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai da kasai ya wuce ko ina da ko ina da hujubai sai gashi ga Allah gashi ga Allah sai Allah ya yi masa ilhama shi Allah ba sarki bane kace ranka ya dade ba mai kudi bane kace mai gida ya dade ba malami kace gafarta malam ya za ka gaida Allah sai Allah cusa masa yadda zai yi yace attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi sai Allah ta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wannan abu su aka su aka sa cikin sallah dukkan gaisuwoyi na girmamawa suna cikin sallah masu force masu damara tun daga soja yan sanda immigration custom masu ɗamarar nan kowa iya sa mai gidansa cikin mota haka yake ya tsara da hannu ɗaya ya buga ƙofa ya tsara da hannu ɗaya ke zauna lafiya banda wanda ya tsara wuya na ba mai taɓa ka nasa kenan to su fos dama haka shine gima su ba magana suke yi ba sannan shine mu in zamu yi sallah abinda muke ga Allah ba da hannu ɗaya muke masa ba da hannu biyu gaba da Allahu akbar to sai mu yi ta kirari wa Allah mu yi ta kirari wa Allah wannan kuma harkar masu siyasa ke dan siyasa dama babban dan siyasa in kana so ka samu farin jini wajensa in jama'a sun taru ka zo ka tsaya gaban sa kana in ka zo ma kar kalle wajen inda yake wannan shine yasa aka kawo muku famfo wannan shi yasa aka kawo muku asibiti wannan shine yayi muku kaza kaza wannan shine muku kaza kaza wannan shine muku kaza kaza ba domin sa ba za ku samu kyauta ba ba za ku samu kaza ba yanzu ma an yi sa hannu za a yi kaza kaza kaza in kun sake zaben sa za ku samu kaza da kaza da kaza qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadi allazi Allahu khairun amma tushrikun amma khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum min as-sama'i ma'an habban nabi hadaya kaza tabaja ma kana lakum min shay'in ayyuhum arna ولهم قوم يعرفون قرارا وجعل كلها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ايلهم مع الله ويكثرهم لا يعلمون اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ويذهب يا رجل بين يدي رحمتي ايلهم مع الله in har zuwa har zuwa ƙarshe to wannan irin irin girmama kenan ƴan siyasa idan an gama wannan sai a koma girmama alƙalin nasara alƙalin nasara yadda ake shi ba magana ake ba sun kuya ake kawai ko ruku'u kenan to sai a tazo in an tazo a zauna yadda ake gaida sai a zo a fadi a fadi yadda ake gaida sarakuna ai dobale Allahu akbar a fadi a kasa yadda ake gaida sarakunan gargajiya ai musu dobale shine sujada a dawo a zauna yadda ake gaida su kudi da iyaye a zaune to waɗannan gaisuwoyi ba a yi wa kowane zati sai zatin Allah ake tara masa waɗannan gaisuwoyi yasa ake ta attahiyatu ba da irin na post din da irin na na kirari din irin na jan siyasa da irin na sunkuyawa irin na alƙalin nasara da irin na faduwa dobale na sarakuna da irin na zama a gaida masu gida ko iyaye duk da Allah ne kada yake tara masa wannan irin gaisuwa yake ta attahiyatu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum bismillah wa inna lanahnu as-saffun to bismillah
tare da fatan alheri sai ta haihu da mako daya sai mijinta ya rasu shin za ka yi mata sakara
mace ta aihu bayan mako ɗaya sai miji ina ma da ta bari sai da mijin ya rasu ta aihu ai mijinta ta ta aihu kenan bai kai awa guda ba sai mijinta ya rasu kaka ba za ta yi wato mijinta ya rasu ba a kai shi kabari ba ta aihu ba ta yin takaba ta gama
sai tambaya ke fita da limamin nasarawa ma zubairu yana roƙon magani mana mana na'ibin sa addu'a wanda ya rasu jiya Allah ya masa gafa Allah ji kansa ne Allah ji kuma kansa ya'yan limam dan zaria sun akwai tambaya cewa wani malami yana ce musu idan sallar idi ya haɗu da sallar juma'a to wai ana barin sallar juma'a ya azhar ba da komai Sal- shin muna so ma- shan sallar- wani mana wannan sallan idi tana daga cikin manya-manyan sunnoni guda hudu wa sunatu arba'u fal bid'u ulaha wa minha arba'u har zuwa idi wato idi sunna ne mai karfi daga cikin sunnoni masu karfi amma sallan juma'a farilla ne akan wanda ta kama shi yaya sunna za ta dauki nauyin farilla abin da ya taɓa faruwa zamanin ƙauye suka zo da yawa ranan idi ran juma'a to da aka yi sallan ida ce jama'a wanda yake so ya dakata ya sallan juma'a yana da dama wanda yake so kuma ya koma gida yana da ikon komawa mutanen ƙauye mu na nesa ba mutanen gari ne za a dauke su juma'a don wannan idi ah, sunna ne sallan farilla kuma ah, ah, juma'a kuma sallah ce farilla akwai kallahu tambaya ita ce
juma'a juma'a idi dai ba dauke juma'a akan tambaya shine na menene matsayin matanmu na aure da muka yi sake su zuwa ga waɗansu mazaje da sunan su koya musu karatu to ai ku ne kuke haka mu ba ma yin haka mu kam Allah ya hana mana ku ne kuke yin haka mu ba mu yin haka Allah ya Allah ya nuna mana bakin mazajen da za su fuskanci mace فقل للمؤمنات يقضن من نفسهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يدين يكورن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبؤولتهن او اباء بؤولتهن او ابنائهن او ابناء بؤولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او امرأة امانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذي لم يزل to wanda Allah ya yadda kenan su keɓance da mace su fiskance ta su yi magana da ita amma malam mun karanta wayannan matan da yake karanta duk ba za su zama ko ƴaƴansa ko sauran duka masu neman a yi musu addu'a ne hada wani ma ya ce shekarun shida da matarsa ba su sama yau ba Allah ya biya musu bukata Amin.
Allah ba su aihuwa mai Amin.
albarka
alhamdulillah to Amin.
Allah ya mu Allah ya mu Allah ya iyaye mu da iyaye iyaye mu da ba Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya mu musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci Allah ya dauka adalci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.